أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات ذلكم خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا كون كبار gaskiya da Allah da ma'aiki idan na ji tun rasul in za ku yi asiri da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama faqaddimu ku gabatar da bayyana dai na jawabu tsakanin shawara ku da za ku yi ku gabatar da wata sadaka zalika khairul lakum wannan ai shine mafi fici gare ku hada har shine tsarkaka zanuba zanubanku shi zai tsarkake muku zunubai fa illam tajidu in kun samu ku fa illam tajidu in ba ku samu ba fa to fa inna allaha gafurun allah da gafara ne rahimin shin kai
أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ashka mutu muka rufe guri ko rufe kwallo ha domin an tuƙaddamu da za ku gabatar da bai ne dai na shirku sadaka za ku gabatar da sadaka sai ku kiya bai lam ta fa'alu in ba ku aikata ba wa taba Allahu alaikum Allah ya amshi tubanku ba ki musallata to ku tsaye da sallah wato zakata ku ba da zakka wato Allah ku ba Allah warsulihi da ma'aice shi wallahu Allah habiru mai ba da labari ne bima ta amalu da abin da kuka aikata alam tara ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون alam tara annab ba gani ba idan lazina zuwa wannan tawalla munafikai wanda suka juya suka ba da baya kauman mutu mutane gaziballahu alaihim da Allah ya fushi a gare su ma hum minkum ay munafikai ne ba daga cikin ku suke ko ba sa cikin mu'minan Allah wala min wala cikin su ba yawwa wa yahlifuna alal kadhib kaga suna kari suna rantsuwa akan ƙarya wa hum ya'lamuna alhadi sun san ku zancan ƙarya ne أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون wannan adallahu lahum azaba shadid Allah ya musu tattalin azaba za a hanatin taulaganci innahum sa'a ma kanu ya'malun abinda suka aikata na daga ma'aci saban Allah sa'a ya bugunta اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله و- فلهم عذاب مهين attahazu sun kama aimanin huran tsekun su jannata ya zama musu garkuwa shi da sakarar tsari ga kawunan su sun yi kalmar shahada ba a cewa kafurai da kashe su amma kuma fasaddu sun toshe mu'minai an sabilillah ga tawarkin ubangiji yawwa fada hum azabul muhin suna da azaba za a halatta ma'abutan walakanci لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون dan sun ka suna da arziki suna da iya da yawa ko shi suke suke yin haka nan ko to lan tabuna anhu amwaluhu duke da suka tara din bata musu amfani wala auladuhum wala diyan nasu ba su musu amfani mun sha'in da komin komin ka ɗaukin abu ba su yi. kuma bayan haka nan ula'ika ashabun nar wannan su ne yan wuta hum biha a cikin ta su suna khaliduna har abadan abadin يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون نذكر أن اليوم وترانا يبعثهم الله دان da Allah zai tara su jami'an baki daya ya halifuna lahu suna rantsewa gari su mulai ne suna rantsa su mulai ne kama ya halifuna lakum kamar yadda suke rantse muku wa ya hasibuna suna san annahum ala shay'in suna kan wani abu na gaskiya a a ba su kan gaskiya ala na'am innahum lalle su kuma kazibuna su makarita ne da kake gaban su استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون to istawat alaihim shaytanin ne husye su shine ya ja hankalin su ya janye su a fa an sahu ko fa an sahu zikirullah hay man tadda su ambatan Allah to kaga wannan mutanen ulaika wannan hizbin shaytan ne suna ke ta jama'a shaytan ala na'am inna hizbin shaytan sadin jama'a shaytan wa hasiruna su ne tabo إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز to me kace innan innan lazina kaga wannan wanda suke yene yau suna sabawa Allah wa rasulullahi da ma'aikin shi ulaika fil azalina wannan su da suke cin kaskanci kaskanci kataballahu Allah ya rubuta cikin lokacin mahafuz ya ce la galibanna ni zan yi rinjaye ana rasuli da ni da da ma'aikana a kansu to inna Allah lalle Allah kauyin mai karfi ne azizin mabuwai لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون لا تجد لا تجد قوما da ɗaya ba ka samu mutane wanda suke yi nuna billahi sun yarda sun ba da gaskiya ga Allah shi kashi ɗan imanin nan guda shidda sun rike shi suna aiki da shi shi wani yawon akhir da ranar lahira ka same su waduna suna yin soyayya suna soyayya da manhajar Allah wanda ya bauɗe a al'amarin Allah wanda sun zai da ma'aikin shi wanda ba ka same su ba walau kanu kai ko da mutanen wanda suka yi addinin Allah sun zamanto a ba a iyayensu ne sai dai su musu biyayya ta abin duniya amma abin da ya shafi addini ba su musu biyayya amma aiki na komi na iyaye sama amma abin da shafi addini ta addini na ya fi hana au abana a ko kuɗiyansu ne au ihwanu ko yan uwansu ne au ashiratu ko danginsu ne ba ruwansu amma aikin ko bisa amma abin da ya shafi shanan Allah su taya su ba sa yi ula'ika kaga wani mutanen su ne kataba kutiba aka rubuta Allah ya rubuta fi qulubihim a cikin zukatan su ne imani imani ya shiga zuciya wa yadahu ya karfafa su bi ruhin da ran tsarki shine wani haske daga gurin shi don a karfafa su da wani kuma wa yadkhuluhum jannatin ko zai sa su aljanna aljanna wadda suke ta jaribin ta ta al'anharu da ƙoramu suke gudu a cikin ta ƙorama hudu halidi da fiha abadin abadin to wannan mutanen ha radiyallahu anhu Allah ya yarda da su waradu anhu su ma sun yarda da shi kowa ya yarda kowa Allah ya yarda da su zai ba su komai suke su ma sun yarda da amsa abin da ya ba su ula'ika kaga wannan wanda muka hudi hizbillahi su ake cewa jama'ar Allah ala na'am wadda kika ji inna hizbullah sai dai jama'ar Allah wani mafi hula su ne ba su samun rabo gobe kiyama بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخرب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار
sabbaha lillahi ma fi samawati ma fil ard shi ma abin da ke kasa da abin da ke sama duka kowanne ya tasabi ya tsarkake ubangiji ubangiji ya tsarkake ubangiji yadda wancan baya ma ka gani wannan sabba tuni filin mali ne duka an yi tuni an riga an yi kai mutum kanka yawa dan kanka in ka yi dan kanka in ba ka yi tuni akwai masu yi har sun yi kuma sun kare ya ce wahuwa shi Allah shi ne azizin mabuwayi hakim mai hikima fi mulki shi wasu ne shi duka huwa lazi shi Allah shi ne a harajar lazi na kafaru ya wutar da wanda suka kafirce min ahalin kitabi daga mazawalin tayi shi ne badu na rada mina da yahudu na daga yahudawa min diyarihim daga cikin gidajensu fi yawon fi diyarihim daga gidajensu a da'awalin hashar farkon shirki ya ce ma zanantum ku mummunai bakku zaton wa'annan mutanen sabar madina an ne huruju kuna bakku zaton za su wuta wazannu su ma sun yi zaton su ma annahu ma na atin suna tsarinsa da suke da kwai su ma sun yi zaton ya hana su fita min Allah da wurin azabar Allah suna ga ba a musu ba sai ba a tahum Allah sai Allah ya zo musu da wata azaba min haisa lamai hata su daga inda ba su san ba daga ina ta zo daga ina ta zo to sha nan Allah in yi so turowa sai turo muku ba sai daga inda ba ku sani to ba ga ta tamba shi ya to waka zafa fi qulubihim ruwa ya kawo tsoro kuma ya jefa a cikin zukatan ka san Allah in yi abu kuka ki ya kawo sai ba ku wata masu kuma ka tsoro ya samu ku rasa inda za ku shiga har suka zama to yau rago da suna roshe biyu da hun gidajensu da aidihin da hannuwansu waye da muminin da hannun muminin fata bi roka ya uda da abisar ya masu hankali masu hankali ku duba ku zancen wadda rana ka taba lawo alaihim shala in ba dandan ba in ba dandan ba Allah ya rubuta musu fita daga nan to la'azabahum da ya musu azaba fi duniya a nan duniya da kishi da dauri da biyan karo walahum fil akhirati kuma lahira suna da azaban nar azaba shi ne ya hutar da wanda suka kafirta daga masu littafi su ne bani na radi na daga cikin yahudawa sun yi alkawali da annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka warware alkawalin tsakaninsu da annabi wurin gabatar wasu ne da madina yawwa zaman to gare su ne wala ya zaman to gare su ba shi ba ne
ولا معقلن ما غزا بدرا yayin da yayin da yakin badar wa zahara ala al-mushrikeen sai ya rinjaye mushrikai qalu huwa an-nabiy alladhi la'akum fi at-tawrat sai suka ce to wannan shine annabin da ke da alama shi a cikin at-taura shi ne la yurad lahu ra'yatan
ai drama shi bata kuma baya falamma ghadha anhum to suna sun saka suna jin tsoro da ya je kuma ya yaƙi uhudu wa hadama al-muslimun musulmi a kori musulmi suka tsere wa azharu al-adawata li rasulihi sai kuma da suka zo he iyayya ta bayyana a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suna iyayya wa lil mu'minin kuma tsiyayya ga mu'minai wa naqadu al-ahd suka warware duk alƙawarin da aka yi na kan ku taɓa mu kan mu taɓa ku mun zo annabi ya ƙauro da ya zo madina ya suka yi sulhu da yahudawa bani naram da bani ɗaya da bani ƙwaraiba suka yi sulhu kan ku taɓa mu kan mu taɓa ku
فركب سيدهم كعب بن أشرف ma shugaban su ka'ab bin asharar ya hau في أربعين راكبا من اليهود yana ya ɗauko mutum arba'in daga yahudawa ya yi ɗamara ya ɗauko ya إلى مكة sai ta- ya- ya taho neman taimako makka فآتوا قريشا ya zo ba- ya zo a ƙurin shawa shi annabi ya san bai sani فحالفوهم sai suka suka saba mai shi وآقدوهم to ko kuma suka kulla alkawari da shi على أن تكون كلمتهم واحدة da su yahudu na banu nadir da su mutanen maka ƙurayshawa su zamanto kalma ɗaya za su yi aiki da ita وكان ذلك مجلس في المسجد sai ya zamanto lokacin na gurin shawara a sambila a masallaci ne وأخذوا الميثاق بين أستار الكعبة sai suka amshi nisa ga alƙawari tsakaninsu بين أستار الكعبة tsakanin tsakanin sutura ta kaba ثم رجع كعب وأصحابه إلى المدينة kuma daga nan suka yi shawara sai kabu da shi da mutanen su suka kuwa madina فأخبر الله تعالى نبيه sai Allah ya ba annabin shi labarin ya ce ka'ab ya je sun yi shawara da mutanen maka za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza بما اتأكد عليه كعب وأبو سفيان da abin da abin da aka kulla alƙawari da ka'ab da abu su biyar فأمر النبي صلى الله عليه وسلم sai anna- ya yi furta annabi sallallahu alaihi wasallam بقتل كعب بن أشرف yawa ya ce da a kashe ka'ab bin ashraf فقتله محمد بن مسلمة muhammad bin muslim ya kashe shi ثم أمر الرسول صلى الله kuma عليه وسلم annabi ya yi umarni ga mutane
بالمسير إلى بني نظير ya ce maza kuma yanzu a ta yi maza unguwar madina ne وكانوا بقرية يقال لها زهرة ita wani ƙarya ce ana ce ta zaura
فأذنوا من حرب القتال sai iz- izinin yaƙi gare su ودس المنافقون عبدا له من أبي من أبي وأصحابه akwai wani bawan su suka ajiye shi bin baliwa من آه، بن أبي sun وأصحابه ɗaure da sahabi da abokan shi zuwa gare su ألا يخرجوا من الحصن kar su fita daga wannan birnin فإن قاتلوكم in ya ya- suka suka yi shawara suka samu wasu kar ku huta in sun zo su yaƙe ku فنحن معكم ma taimaka ku ولا نخذلكم ba ma bar ku ba haka ولا ننصرنكم ma ma taimake ku وإن أخرجتم لنخرجن معكم in kuka aka kore ku ko ma kore tare mu wata yin buga ثم إنهم أجمعوا على قدر رسول shi الله ke na عليه aka wa dan kadamin da su sallallahu alaihi wasallam وسلم يخرج في ثلاثة من أصحابه yawa tsakanin ne dan ne hurzu إيه، بأن يخرج بأن يخرج في في ثلاثة من أصحابه to ya fita da mutum uku daga sahabbai su ويخرج إليهم ثلاثة من قلمان بني نبيه ya fito daga mutanen bani garin وأذنوا أن يخرجوا ومعهم الخناجر yawa suka yi umarni su fito tare da harajin wannan wani makami ne wani ويقاتل أشد bijileti bijileti za sunanta da hausa wanda wukan da ake sa abin da so shi ليلتقط Eh, رسول doguwa الله ya kawo ta nan a tsinin bindiga soji akwai wata wuka mai kaifi da tsini ita ce bizinati a cikin da hausa ليلتقط برسول الله ومن خرج معه to da wanda ya fita da su kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam to فكشفت امرأة مسلمة منهم أمرهم to sai wata mace sai ta tona asirin لإرسال أخيها رجل من أنصار da aika dan uwanta da ta yi mana annabi daga ansar مسلم بأنهم يسرون بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم wace manzo Allah yana zuwa ga sunan suka tona asirin فأدرك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ko kuma shi wannan da aka tuno tarra annabi sallallahu alaihi wasallama وسار يخبرهم قبل أن يسلوا إليهم yau su wancan suna shiri kahin su shirya sun su haɗawa annabi annabi su haɗa musu.
ورجع النبي صلى الله عليه وسلم annabi ya komo فلما كان من الغد yayin da gari ya waye غزا عليهم بالكتاب annabi ya بالكتائب da kata da ya yi بالكتائب kata ya ne da ta كتائب تولد يقول
yi كتائب a kata'ibu jama'a jama'a da wata jama'a da ba
فحاصرهم 21 ليلة to gobe ba su da فحاصرهم 21 ليلة yawa a ko ashirin da na دقائق da ɗaya dare ashirin da ɗaya
فقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب wannan yahudan sai allah ya ka tsoro zuwa musu a zuciyarsu وأيسوا من نسر suka المنافقين ɗebe kamar daga samun nasara فقالوا رسول الله صلى الله عليه wajen وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam الصلح an sulhu ba daɗi فأبى عليهم annabi ce babu sulhu kuma tun Illa da an mun yakun- tun da mana huce ne إلا أن يخرجوا من المدينة sai kawai sulhun mu kuta daga madina على ما يأمرهم a به bisa abin da ya umarce su ce kowa ya ɗauki laftar rakumi guda to فقبلوا ذلك suka amshi wannan sulhu su ɗauki lab- فسالهم على الجلاء aka sulhu a lajala a wasu a wuta وعلى أن لهم ما أقل كالإبل من أموالهم kowanne ya ɗauki raƙumi guda kuwa kaɗan daga raƙumi guda ya tafi تأتي إلا حلقة
to sai wani kewaye وهي السلاح shi ne makamman ألا أن يخلوا لهم ديارهم wannan su fita tsaro gidajensu وعقارهم da gonakansu da gida- وسائر أموالهم da sauran dukiyarsu kowa da lantar raƙumi guda abin da yake so da ɗayan shi sau ta كل أهل البيت لهم حمل بعيد yawwa shi ne kowane ga- ɗan- kowane gida kowane aure mutum da matar shi da raƙuminsu gu- da ɗauki raƙumi guda in ya ɗau raƙumi guda ya ɗauki abin da yake so kayan da zai shan huɗa da zai abin da yake bukata in me ne ya lafta ya cika raƙumi guda da shi da yalan shi su ta yi su ƙaura ففعلوا an musu ذلك adal- an musu adalci ba to ففعلوا ذلك وخرجوا من المدينة إلى الشام suka suka yarda da wannan sai suka fita daga madina suka sai sham kuma sun- da can kuma ake shirya ruwa ƙarƙashi وإلى ake turawa خزرعات وأبياحا ya zuwa zara gurin da suka tafi إلى أهل بيتين ya zuwa duni illa
إلا أهل بيتين sai wani gida biyu da basu tafi ba من من أبي حقيق to daga guri zan ce haƙi guri ne وآل حي to da unguwar ta ba unguwa ta بن أحطب ya al'umman mu hasan فإنهم لحقوا ب- بخيبر na wannan su ya suka yi suka game da yan haibara haibara kuma wani ɗin ƙasa ce mai kai ولحق الطائف بالحيرة to wa الطائف ولحق الطائفة suka بالحيرة game da ɗan ɗayaf shi ma gari ne بالحيرة da khira duk guri ne فذلك قوله تعالى shi ne faɗa Allah da ya ce هو الذي أخرج الذين كفروا من Allah shi ne huwa lazi a harajar lazi na kafaru shi ne fitar da kafurai من ديارهم daga cikin gidajensu مساكنهم بالمدينة shi ne لأول الحشر a farkon shuɗi هو حشرهم shi ne farkon shuɗi ta su أش- إلى الشام suka wuta zuwa sham وإلى أن أجلاهم yawwa عمر بخلافته طبعا.
إلى خيبر to har lokacin wannan يجيكم Sa- inda yawa ne to